أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahir Rahmanir Rahim. A ci gaba da karatun daura da wanda Maulana Sheikh Muhammad Kacalla yake gabatarwa a zawiyar Maulana Sheikh Wani Ayyuba babbar tsangaya da garin Dancuwa. Allah kara masa lafiya. Insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من جهتي بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة والسيل wannan babi za mu karanta hukuncin yanka da kuma farauta. Idan aka ce azzakatu ba wai yanka wuya kaɗai ba, hanyar da za a bi a halatta naman dabbar da aka halatta cin naman shi, ko ta yanka wuyan shi, ko ta soke wuyan, ko kuma ta ainihin a harbe shi ta hanyar farauta da sauransu ne gashi shi za mu karanta. شر الزكاة الخلو من مقدمي بغير رب قبل أن أتممي لكامل الحلقوم والوجهين بآلة تقدر كالسكين شر الزكاة شر ينكاري شين القدو yanke wuya min muqaddami ta gaba ba ta baya ko ta gefe ba da gairi rabbin kuma in ka ɗaura abin yankan a wuyan ta gaba kana dirzawa ba tare da ka ɗage wukan ko kuma abin yankan ba kamla an yi tammimi kafin ya cika yanka. Ma'ana in ka ɗaga wukan kafin yankan ya cika ka ga an samu matsala kenan. Kuma idan mutum ya zo yanka zai yanke likamilil hurkumi cikakken makogaro ma'ana zai yanke makogaron gaba ɗaya walwada jini da jijiyoyin jannaye jijiyoyin da suke ainihin suke sadar da kai da ainihin jiki wannan jijiyoyin jannaye din nauya su ma zai yanke su idan bai gama yanke su gaba ɗaya ba yanzu yanka bai cika ba bi alatin ta ɗaukar sikini kuma ana yanka ɗin da abin yankan da yake yankewa kamar wuka kaga tun da yace kamar wuka ba dole sai wuka ba duk abin da yake da kaifi wanda zai zubar da jini in dai ba kashi bane ba farce bane za a yi yanka da shi musammiyan bi niyatin wazzabihu min shar'ihi mumayyizun yunakihu yace kuma musammiya shi mai yanka ya zama bi bismillah lokacin da yazo yankan ya bismillah bi niyatin kuma ya yanka da niyan ainihin ya halasta ko kuma wannan dabba wannan naman dabban ya halasta ta hanyar yankan da yi wazzabihu shi mai yankan min shar'ihi yana da cikin sharadin shi ya zama mumayyizun ya zama mumayyizi ma'ana ba ma hukaci kuji ko yaro karami bai zama ya san abin da yake yana da hankali ba shar'i balaga ko mazakuta duk ba shar'i bane mace ma za ta iya yanka yaro karami da bai balaga ba zai iya yanka jin mayyazi ne wanda ya san abin da yake yunakiru sannan mai yanka ba sai musulmi ba ko da ba musulmi bane inda akwai auratayya tsakanin jinsin shi da musulmi kamar alul kitabi yadda ya halatta aure su aure matan su to ya halatta alul kitabi ko namiji ne ya yanka ya halatta ainihin mutum ya ci shine ya ce walau kitabiyar ko da ba kitabi ne ba musulmi bane kirista ne ko ba yahudi in ya yanka wa linafsihi kanshi istahalla ya nema da kanshi ma'ana ya yanka wa kanshi to yi ma bismillah kai musulmi zaka ci amma ba zai kana musulmi ka kirawo fasto ka ce zai ma yanka ba amma in ya yanka dan kanshi ya kawo maka zaka ci inda Allah ya ce wa ta'amu wa ta'amu ladina utul kitaba hilul lakum ko la in bi ghairi dhikri rabbi nastahal amma balla banda inda in idan istahal ya daga murya lokacin yankan bi ghairi dhikri rabbi na ba da ambaton ubangijinmu ba ya kirawo sunan wani yayyanka to wannan ba za ka ci ba amma in yayyankan ba zancen kiran sunan wani a matsayin shi na alul kitabi yanka ko baka ji ayi bismillah ba za ka ci bismillah ba sharadi ne wajen cin yankan alul kitabi ba amma kasancewan bai kira sunan wani gunki ko sunan wani dodo ya yanka ba wannan sharadi wadanu bin lubbati narun bil ibn hakanan suka a ainihin maƙogo a wuyan ainihin abin da yake tsakanin kirji da wuya ko wani ɗan rami to wannan ramin a samu abu mai kaifi mai tsini a soka a wannan ramin shine narun suka fil ibil a rakumi ba ana cewa a soke rakumi ba to sokewan shine a ainihin soka a wannan wuyan nashi a wannan kwalman cikin wuyan shine so shine soke rakumi din kaga kananan dabbobi janye su ake a yanka ga irin yanka raƙumi soke shi ake to ya sokewan shine a soka ainihin abu mai tsini kamar mashi a wannan kwalman wuyan nashi shine luba wal baqaru sa al'amrani al'amura guda biyun gaba dai muta jiri yana daidaita fiye a cikin sa saniya ko sa aka zo za a yanka ko a danne kamar rago a yanka ko a murɗe kan a bayyanar da wuyan kamar ainihin rakumi a soke duk wanda aka yi yayi sahihuwa ya fi bihi sai lullami dabba mai lafiya idan aka zo yanka in dai jini ya kwarara ko bai motsa ba aka gama yanka shi yanka ya yi za a ci wannan nama amma waku wadu tariki bizin sakami idan dabban mara lafiya ne dole sai ya yi ƙarfin motsi amma bai da lafiya aka ce ka wuka aka wuka dabban nan zai mutu ko da aka zo yanka har aka gama yankan bai motsa ba ko jini ya fita ba za a ci ba kawai an taimaka wa mutuwa ne ba amma ki lokacin ba ya mutu inda bai mutu ba ya fita zai dole zai motsa saboda haka an bai da lafiya aka zo yanka dole bayan in an yanka din sai an ga ya shura ya motsa to an tabbatar da wannan yankan shi ya kashe shi ba wai jinyar ba illar kanikata sai dai wanda ba za a ci ba a dabbar da take mana lafiya ko ta motsa illar kanikata sai dai makurariya wanda aka shaƙe ta da kamar igiya ko na makamancin igiya to kanikata din nan ka karanta li lafzi ma akala sabu har zuwa lafazin da yake ma akala sabu a Qur'ani Allah ya jero su wal munqaliqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadiyatu wa ma akala sabu to wayannan guda biyar da in ka lura muna magana akan yanka ne ba muka ce mai lafiya in ka zo yanka aka danne aka yanka kowace motsa ban jini ya fita yanka yayi mara lafiya in aka zo yanka an dai ana yanka wanta shura shi kenan yayi to mara lafiyar da yanzu abin ya same ta fa wani abu ne da ya buge ta ko ya soke ta ko aka shake ta ko ta faɗo a sama kaga wannan ainihin asdin ne a hatsari ne yanzu ya same ta ko to wannan ainihin a shurawa ba zai amfani a nan ba in dai an zartar da makasarta yace illa ma sai dai ainihin ma wanda ainihin ya toge a Qur'ani ba Allah ya ce illa ma zakkaitun ba sai dai wanda kuka same shi da rayuwa tabbatacce kuka yanka ma'ana sai dai wanda ba zartar da makasan shi ba wayannan abubuwan da suka faru bai zartar da makasan shi ba aka samu aka yanka wannan za a ci zartar da makasan shi ma ya taƙaitu akan abubuwa guda biyar za mu irga su a gaba wal istisna yace wannan togo na Qur'ani din da yace illa ma zakaitum ittasala ya sadu da shi wannan ainihin abubuwan da aka yi guda biyar din wa'annan wa'annan abubuwa guda biyar din da aka yi ruwan su ne wanda in an same su ba zartar da makasar su ba aka yanka za a ci in ku an zartar da makasa ba za a ci ba shine yace a zartar da makasan yace in umfi zar maqatilun idan an zartar da makasan shi wannan dabbar da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ɗin da Qur'ani ya yi ba za a ci ba to wata jima'u zartar da makasan yana haɗuwa yana taruwa fi kamsati cikin abu biyar matukar a cikin abu biyar ɗin nan in ɗaya ya faru na dabban ko an yanka ba za a ci ba amma idan ka duba abu biyar ɗin nan bai faru ba za a ci me abu biyar ɗin wahiya nuqa'un tubda'u ko yubda'u shine na farko dai an datse ainihin laka idan ka bude bayan ainihin dabba kashin bayan nan tun daga wuya har zuwa ainihin zuwa kunkumi akwai wani kashi wanda yake sarkafe za ga cikin kashin akwai wani abu kamar igiya wanda yake da wani farin abu kamar kwakwalwa a ciki to wannan shine laka matukar in dai ya tsinke to rayuwa ta kare ba za ci ba sai wani abu ya daki dabban sai ya tsinka wannan lakan gashi tana motsi amma lakan ta ya tsinke ko an yanka ba za ci ba shine nuqaqun yubdau sannan abu na biyu wa faryu audajin abin da ya same ta har ya yanke mata ainihin a jijiyan wuya irin wannan jijiyan jannaye din wani abu ne ya tsare ta a wuya kawai sai ga jijiyan wuyan da daman an zo yanka shi ake yankewa wannan jijiyan ya yanke to shi ma ba za a ci ba na uku dima'u nusira kwanya da ya watse kwakwalwa da wani abu ya jaki kan dabban kawai sai ga kwakwalwa ta waje ko tana mutsi ko ta tashi ta ruga aka yanka ba za shi ba saboda in ka lura wannan abin in ya samu dabba ba zai yi nan gaba kuma ta rayu ba an zartar da makasa kahushwacin ko kahushwacin kaman kayan cikin ta ya watse wani abu da ya yanka cikin kawai sai ga kayan cikin da hanji da waya duk a waje to kaga wannan shi ma ba wata hikima da za a yi ba wani hikiman da za ta a ci wannan dabban ba za a ci ba an zartar da makasanta misran ago ausu kuma misranin jara ko kuma ainihin ausu kuma misranin jara ko kuma ainihin hucewan uwar hanji jara da ya gudana misali wani abu da ya kuda ta kawai sai ga hanjin yana bulbulo abin nan jimbin yana bulbulowa yana fita yana zuba to kaga duk abin da ya kai ga wannan kawai ko ba a yanka wa mutuwa za ta yi ko an yanka ba za a ci ba amma yanzu mota ya kaɗe dabba ko wani gini ya faɗo mata ko wani abu ya same ta ko wani ainihin karfe ya same ta in dai ka duba biyar dinnan bai faru ba za a yanka ci amma in dai ɗaya ya faru a biyar dinnan to ba za a ci ba ko an yanka amin Allah wayun dabun naharu an so soke dabba min alqiyami daga tsaye in an zo soke raƙumi ana tankwarar da kabar shi sai a tsayar da shi akan gaba uku a murda kan na murda in guyan ya bayyana daidai da za a soka to an so a soke shi a tsaye ba a so an zo sokewan a kwantar da shi wazzabu idan kuma yanka dabba za a yi muduja'an za a yanka shi a kwance ne da shi ke shami ta gefen shi na hagu za a kwantar da dabban ta gefen hagu yana fuskantar a kibla sai a yanka shi mustaqbilan yana mai fuskantar alƙibla mustaqbilan ko mustaqbalan bi ma yuzakkal qibla ana mai fuskantar da abin da za a yanka din a fuskantar da shi alƙibla ma'ana in ka zo yankan ka fuskantar da dabban da za ka yanka alƙibla aw bi mahalla zabhi sannan ka bayyanar da gurin yanka in dabba mai gashi ne ka ware gashin ka ware gashin ka daure wukan a daidai inda za ka yanka saboda in ka daura akan gashi mai ruwa kan ka zo kan ainihin inda za ka yanka ma gashin ya ta kusa da wuka saboda haka ka bayyanar da mahalli yankan sannan ka daure wuka hujjar shabara sannan ka kaifafa wukan da za ka yi yanka duk lokacin da za ka yi yanka wukan da za ka yi yankan ka kaifa shi zamo mai kaifi ويكره التقديم قبل الموت an karanta yanyanka naman dabba kafin ta mutu ana yankawa kawai a ce a fede ko kuma a ce a daddatsa naman duk wannan makaruni wa dauru muratin haka nan a kewaye ramin yanka shi ma makaruni ne saboda me da ajin kibla saboda alkibla yanzu misali an yi babban rami ne na yanka ya ce kowa ya zai yanka wannan ta nan wannan ta nan kaga duk mutumin da bai fuskanci alkibla bai yi can kaga ya bar fuskanci alkibla saboda haka makaruni ne yanka a kewaye rami sai dai kawai a fuskanci alƙibla da abin da za a yanka. Wa zamu ummin bi janinin yasiri yankan uwa yasiri yana na zo bi janinin cikin yankan ɗan cikinta amma fa da sharadin in tamma kalbun idan halittar ɗan ya shiga ma na bati shari tare da tsurowar gashi misali an yanka dabba ashe tana da ciki ana fedewa sai aka ga ɗa a cikinta to yanzu wannan ɗan za a duba in halittarsa ta cika har gashi ya tsiro a jikin shi to yanzu wannan ɗan za a iya datsa shi da namun uwarsa a haɗa shi kenan a ciki yankan uwar shi ne yankan shi ka ga mabumin magana idan gashi bai tsiro a jikin shi ba za a ci ba ko kuma halittar ma bai cika ba ga yanin da wani majina majina haka ko wani ƙarin gudan jini wannan duka ba za a ci ba sai mai cikakken halitta. Lil ajizi aw jimniyatan wa basmana في كل واشي مباين قتلا مهدد أو جاري تعلما أرسله مميز قد أسلم yace aujib ka wajabta niyyatan yin niyya wa basmalatan da yin bismillah lil ajizi yace fi akil washin cikin cin naman ainihin na dabban dawa mubahin wanda aka halasta cin naman shi qatalahu muhaddadun wanda abu mai kaifi ya kashe shi aka ja abu mai kaifi aka aka harba ya je keta jikin shi ya jini ya kashe shi to ka halarta cin naman shi don ya yi ajizi saboda gajiyawa yanzu misali namun dawan an ce sai an bi su an kamo kamar rago an yanka za a ci ai kaga ba zai yi ba yawa to saboda wannan gajiyawan in aka ja abu mai kaifi aka yi bisimilla aka yi niyya aka harba ya je kashe shi to an samu za a ci au jarihun ko kuma abu mai mikantawa kamar kare kana da karenka amma kuma karen ta Allah ma wanda ya zama malamin kare Allah ma ya ce ma allamtu min aljiwari ko saboda haka jahilin kare farauta ba za a ci ba sai malamin kare sai dai kuma shi ilimin kare na farauta ba irin ilimin mai bane wanda za a kawo yaro ya yi bafaku ya yi farfado ya yi haddadu ya yi kaza ya yi kaza a ilimi ne wanda a lokacin da za a koya mana kawai yi na yi bari na bari wannan shi ne ilimin duk karen da za a ce mar yi ya yi bari ya bari shi kenan ya gama ilimi ya gama digirin shi kawai za a ke farauta amma duk karen da kai dan farauta ba za ka kinna shi ka ce yayi yayi ba ba za ka hana shi ya bari ba to ko kai farauta da shi ya kashe ba za a ci ba shine ta'allama din yawa au jarihun ta'allama ko kuma mai mikan jawa ta'allama da ya koyi farauta din arzalahu mumayyizun sannan bayan shi karen yana bin umarni ya koyi farauta arsalahu mumayyizun lokacin da aka sake shi din dama dole sai akwai wanda ya sake shi ya hango abin farautan yayi bismillah yayi niyya to mumayyizun wanda zai saki karen ya zama mumayyizi ne ma'ana mai hankali ne ba mahaukaci ba ba yaro karami duk da bisa abin da yake yi ba kuma kar aslama shi wanda ya saka din sai ya zama musulmi kaga kenan farautan kafiri in dai ba ya kamo da rai ka samu ka yanka ba ba za ka ci ba kafiri ne ya saki karansa ya je ya kashe ya kawo to sai dai kafirai yan uwansa su ci musulmi ba zai ci ba wa ma jawana bi tibai yasrihi sannan shi mai karan wannan ku dara koya mana farauta ne in za ka yi farauta karen kaɗin ya zama malamin kare wanda ka tabbatar da duk abin da ka sa zai yi in ka ce bari zai bari sannan kuma shi wanda za a sa ya saki karen sai idan mai ne mai hankali ne ya sa abin da yake yi lokacin da zai sake shi ya yi bismillah ya nuna mar abin da yake so ya je ya buga ɗin sannan kuma ya saki karen wa mata wana bai yi jinkiri ba fitti bai izini cikin bin bayan karen dama ai ya ce ni na ajizi za a ci ne saboda gajiyawa daga samun yanka idan ka saki karen dole kai ma ka bi bayan karen a waje kuna tafiya da gajiya doke abin in ka je ka samu bai kashe ba ka ga ai ba a gajiya ba sai ka karba ka yanka idan baka samu ainihin a kaddare ba ne karen har ya kashe a nan ne za a ce ka ci sai za a ce wa mata wana shi mai farautar da ya jinkiri fitti ba ya kisa cikin bin bayan wannan karen da ya sake ba sannan walam yukazzir min jarihun fi amrihi shi mai mikantawan kamar kare din walam yuqassir bai takaita fi amrihi cikin umarnin mai gidan shi din ba misali karan da ka sa shi ka hango barewa sai ka daki karan ka nuna marbarewan sai kai bismillah ka sake shi to dama malintan shine abin da ka nuna mar shi zai to yanzu yana gudun yana gudun kawai sai ya rena ma gudun barewan da ya ga wani mushin zuma ya ce bari ya danci sai ya tsaya sai da ya dan ciwon nan mushen sannan ya sake rugawa ya je kashe barewar ba za ta ci ba saboda bisimin bisimillan ka ya tsaya akan abin da ya tsaya ya ci din kwarai kuwa sai idan bai taƙaita ba abin da ka sa shi din nan kana sake shi wannan abin ya je a nan ne za ka ci amma kuma da ayya ne in ya kamo da rai ya kama bai zartar da maka saba ka yanka wannan ko arnin ne ma ya kawo ko yaron ne saki karen ko ma waye in dai kawo da rai aka yanka za a ci nan muna maganar wanda ya je kashe kawo